sai wanda Allah ya yarda za a ce ta ma'ana ya zama shi ma abota tauhidi wa qawli ya fadin sa qul ya alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الله تعالى ce kul ka gaya musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam kul walladheena za'amtum min dunillah ku kira waɗanda kuke riyawa mana kuma bayan Allah ku kira su la yamlikuna mithqala dharratin ba sai ya mallakar da nauyin wato zarra ita ne annabtu sagira wato daidai da karamar turuwa ba su mallaka ko bayan zarra mafi kankantar abu ba su iya mallaka fis samawati a cikin samai wala fi ardi ko a cikin kasa ba sa mallakan daidai da kwayar komai wa ma lahum fihi ma min shirkin ko ba su da wani rabo ko ta tarayya a cikin samai da kasa dukkan Allah ne wa ma lahum minhum min zahir ko ba su da wani mai taimako wa ma lahu minhum min dalil kuma ba shi da wani mai taimako daga cikin su sai ce wala tanfa'u shafa'atu inda kuma ce to baya amfanarwa a wurin Allah illa liman adina la sai kaga wanda Allah ya yi to kaga duka waɗannan ayoyi dai abin da ke karantarwa kai matsala guda a dunkule waɗannan ayoyi sun tattara bisa nau'ukan ceto malama suka ce a shafa'atu nau'an ceto nau'i biyu akwai a shafa'atu musbita asbata hannawa fi kitabi ceto tabbatacce wanda Allah ya tabbatar a littafinsa wahiyar lati tuqrabu min Allah shi ne ceton da ake nema daga wurin Allah bi idnihi da idninsa liman yarda qawlahu ga wanda Allah ya da maganarsa wa amalan da aikinsa ya mutu da imani Allah ya yarda da aikinsa aw minan minan makhluqi fi ma yaqdiru alayhi ko daga wajen abin halitta sai abin da yake da iko akai to rabi da farko kenan shetan da ake nema gurin Allah ga wanda Allah ya yarda da shi da aikinsa da maganarsa kuma zai ce shi ne wanda Allah ya yarda shi wannan shi ne ceto tabbatacce sai a shafa'atul mulkiya ceto wanda yake abin korewa na fahan lafi kitabi Allah ya kore cikin littafinsa duk inda kai an ce wala shafa'a wala shafa'a to ba ana nufin wai ceton ne kwata-kwata babu ba a'a wani nau'i ne na ceto Allah ce tukon bi gairilla wanda ake nema a wajen wani ba Allah duk ayat da kaji an ce babu ceto to ana nufin ceton da ake nema a wajen wani ba Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah shi abin da ba mai iko a kai sai Allah wa shafa'atu indahu bi ghairi idni wa ridahu da kuma neman ceto a gurin Allah ba da idnin Allah ba ba da yardar sa ba wannan ba korare ba irin na duniya mutum ba idnin sa ba yardar sa zaka sa baki kuma dole ka tilasta shi to shi lamarin Allah ba a haka ceton da ake nema a wajen wani Allah ko abun Allah ba da idnin sa ba da yardar sa wannan ceto ne abun korewa sannan wani ayoyi sun karantar da mu cewa shi ceto mallakan Allah ne Allah mutum sarki shi ne mai mallakar ceton gaba ɗaya nasa ne shi ne ayar da ke suratu zuma ƙullin lahi shafa'atu jami'a ka faɗa musu ceto gaba ɗayansu na Allah shi kaɗai annaba za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto Allah shi ke ba wanda ya ga dama ya ba shi izini ya ba shi dama ya ce ta wannan ceton gaba ɗaya na Allah ne. Annaba suna ceto, salihan bayi suna ceto, kai hatta yara ƙanana ma suna ceto waɗanda suka mutu ba su girma ba. Allah na ba su dama su yi ceto, to amma duka ne mallakan Allah ne, wanda zai yin sai Allah ya ba shi dama ya ba shi izini. To wannan a taƙaice da abin da ayin ce karantarwa kenan, ba wanda yake da daman ceto a gurin Allah sai da izininsa. wanda za a cetar sai wanda Allah ta'ala ya izini a ceta. Kala Abul Abbas, Abul Abbas ya ce, wane ne Abul Abbas? Shi ne Shekul Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Shi ne alkunyar sani Abul Abbas, ma'ana shine shekul islam ibn taymiya wanda ya rasu hijira tana shekara 720 da wani abu barinsa duniya dai ya hau shekara 700 babban malami ne da tauhidi na ƙida mai ba da gudunmawa ga garuma duniyar musulunci ba za ta manta da shi ba ya ce rahimahullah na fallahu amma siwa Allah ya kore ga duk wanda ba shi ba kuma bayansa kullama ya ta'allaku bihi mushriku duk abin da mushrikai suke amfaruwa da shi to Allah ya kore kada fa an yakuna da gairi milkul Allah ya kore ya kasance a samu waninsa yana da wani mulki cikin sammai ko kasai aw kisdun ko wani sashi na daga mulki aw yakuna aunan lillah ko ku a ce a samu wani ya zan mai taimakawa Allah cikin sammai da kasai wajen gudanar da mulki Allah ya kore shi da ayar da muka ambata wani da wani da za'amtun mai dole la la yi kuli mai tsara zarracin fi samawati wa lafi zafi wa mana rufi imamin shirki kaga Allah ya kore ba mai mallakar komai sammai da kasai sai Allah ba mai wani kaso wani bangare na mallakar wani abu sai Allah Allah shi kadai ne a cikin mulkinsa walam ya baka illa shafa'a ba abin da ya saura a cece ba abin da ya rage sai ce tunda ba mai lakar mallakar komai shi sama da ƙasa sai Allah to abin da ya saura kadai shine ceto a sabon da zai shiga tsakani ya janyo amfani ko ya tunkuda cutarwa ga wani to shi ya saura fa bayyana sai Allah ya bayyana cewa annaha la tanfa'u cewa ce tan ma baya amfanarwa illa illa liman atana lahu rabb sai ga wanda ubangiji ya masa ido sai ga wanda Allah ya masa ido kaga sharadin ceto na farko ko sai wanda Allah ya ba izini shi ne zai ce ta kama kala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce wala yashfa'una illa liman tada mu ba su yin ceto face sai ga wanda Allah ya yarda wa hadhihi shafa'a kaga wannan ceton allati yadhunnu al-mushrikuuna waɗanda mushrikai suke zato hiya manfiyatu yawmal qiyamah ita ne abar korewa a kiyama duk wanda a nan duniya zai rika zaton cewa wani zai cece shi wani zai barkaza to Allah ya kore Allah ya kore wani babu wani da yake da iko da zai ma wani amfani a lahira Allah ce yau ma la tanfa'u la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim in dai ga mutum ya samu tsira to ya je da zuciya ne lafiyayya ba shirka ba bid'a da wannan shi ne kawai zai tsira babu wani connection a lahira da wani zai ƙi da namu wana inda ana alfarma a lahira to da ba a samu matar annabi ta tafi wuta ba inda wani zai ya ƙi da namu wani a lahira da ba a samu ɗan annabi ya shiga wuta ba ko wani babban annabi wannan ko dukkan nasoshi sun nuna mana to dan ba ce da haka shi wannan ceto din wanda mashirkai suke riyawa suke zato to ƙur'ani ya kore shi babu shi kawai gara tun a nan duniya kai wa kanka kiyamun ne ka bi Allah ka bi sunnar manzan Allah shi ne garanti amma duk wata hanya da za ka bi wallahi matsala ne sai tafiya ta yi tafiya ka gane shi din ma bai tsira ma kansa kowa balle balle kai kuma da haka bin wannan hanya tafarki na sunna bisa fahimtar magabata ita ne hanyar tsira hannun duniya haka na mala'iyar shi yasa wata ramin zala sai da sha ta layi da wata aya ta sau ɗaya bayani practical da Allah ya ce wa annan ma za su raƙi mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula wa tafarraqu bikum an sabili yace kuma wannan ita ce hanya ta mai kankiya wanda za ta kai ko tsira ku bi ta kar ku ga nan hanyoyi su ne a su Abdullahi da Masudi ya ce annabi sai ya shata musu layi. Ya yi dogon layi sai ya kanana dama da hagu. Ya ce to wani ita ce hanyar Allah. Bukhari da Sunna. Wannan wasu ne a subul kananan hanyoyi. Ka san mutane akwai son su. A lamarin lahira ba wani shi shakka ne ke neman kawai. Ba aiki mai yawa ko bai gaishe aljanna. To gane za ka san masu bin wannan hanyoyin mutane masu san banza kawai. wani ma kawai sai ya san wani mutumin kirki zai dogara da shi ya Allah albarkar wani Allah ka ba mu albarkar wani kai kai abin da wani ya zo da shi kaga an ma ta bid'a ne ko da sunan wai tawassuli ka yadda wani mutumin kirki ne to me yasa ba ka zama na kirki ba kai ma ka samu tsira to shi yasa annabi ce kar ku wannan ƙananan hanyoyi yace su ne bidiyoyi da son zuciya kuma kowane hanya kuma sai ka san wani da yake kira a kai sai ka san wani a ce ba wannan ɗariƙar wane ne hanyar wane ne hanyar wane amma ita hanyar Allah za ka samu ba mai ita ko akwai wallahi ba ita Qur'ani da sunna ta Allah ne da manzo ba mai ita ko da an muku wani kazafi an nakara muku wani suna ku dai ba ku ce ku yan wani abu ba a ce muku yan wahabiyawa a ce muku yan kaza ba wanda ya kira kansa ya ce shi ba wahabiye aikin naka ne da ya dace da shi dan abdul wahab din aqidan da yake kai sai a ce ba kai ma wani ko a ce masu bin ibnu taymiya ko masu bin kaza shi ya da sunna bai na kai da wani malami guda ba wallahi wallahi ba sai sa duk malamin da ya ba daidai ba a masa sai dai a ce wa ne ya yi kuskure Allah ya yi masa awa za ka rufe ido ka ce ai muna kun shewa ne ko duk abin da wa ne ya zo da shi mu kawai mu ɗin kaza ne ba a yi kana bin sa ne bisa abin da yake kai da sunna da Qur'ani idan ya kauce sai ka bar shi kuma ka iya son mu'amala da kowane malami duk girmansa amma da ladabi da girmamawa to da haka dukkan wani ceto abin da mushirkai suka ɗamfara da shi suke zaton cewa wai zai musu amfani a kiyama Allah sai ya kore kama da fahar Qur'an kamar da Qur'an ya kore wa akbar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu ya bada labari annabu ya ati da rabbi fa yasturu da rabbi cewa zai zo ran kiyama ya yi sujjada ga ubangiji wa ya amara kuma ya yabo ga Allah kaga wannan ceton ma Allah ya tabbatar ko ba an je gurin dukkan ulul azumi sun ba da wuri kashi za a kuma gurin ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma wani ceto ne mai matsayi mai zaman kansa shi a shafa'atul urma babban ceto na ranar kiyama a sa baki a shiga zakari a nemi alfarma Allah ya hisabi saboda tsayuwar ta yi tsayuwa ga gumi ga zafi ga tsanani yini ɗaya ne amma ya kai kwatankwacin shekara nawa fi yau ne ka da rika daro kamsi da alba sana gwargwadon yini ɗayan nan ya kai shekara nawa wasu ga rana ta zo kusa da kayuwar mutane gumi to a nan ne ba za a je neman kamun kafa wane ne zai je ga wani saboda wani ya yi fushin da bai taɓa yi ba a samu wanda zai je magana to shi ne ba duk manzannin da za su ce ba za su yi zuwa kowa zai ba da wani amma da an je gurman zara sarama zai ce ni ana da ha ana da ni ne da wannan ni ne da wannan da Allah ya ce a sa an ba a san karatu ga makamun mahabuda to shi ne wannan matsayin ce dama ni nake da wannan matsayi shi ne matsayin da ya ce duk wanda ya roƙa masa zai cece shi na kiyama alwasila take da ko alwasila da fadila addu'ar kiran sallah to shi ne manzon Allah shi ma idan ya tashi zuwa neman wannan ceto zai je ne gaban Ubangiji ya yi yabo ga Allah ya faɗi sujada kuma ya Allah yabo wani hadisi ya ce yaban ma a lokacin Allah zai kimsa masa wasu kalmomi da girmamawa na yabo da kirari bayan ya faɗi gaban Allah ba gane wani abu shi duk da wani da maza na ke ci ba zuwa zai ci yawon gidi a yi kaza ba zuwa zai yi faɗi gaban Allah yana sujada yana yabo yana Allah kira yi kaga shi annabi ya san girman Allah ta fata mu gane wannan magana to zai ji wa Allah yabo la ya tabu bi shafa'ati ba zai fara da neman ceton ba awwalan a karon farko ba ceton zai fara sai ya faɗi ya yi sujada yau Allah ya gode kira so mai yuqala sannan sai a ce masa Allah zai fara masa in fa asak da kokai wa qul yusma fadi an shaurare ka ana sauraron ka wasal tuqa ka roƙa an baka washfa ta shafa ka nemi shebako an baka ka ji abin da zai faru yanzu kai naka mai su magana da shi an ce ko ma Allah ma bai sani ba zai yi shi kuma annabin Allah sai ya je gaban Allah ya ba da ya ce da yayyar ku sannan sai ya ba shi wannan matsayi tago kayanka nema an baka tambayi an yaya to lalle bai ce a wangiji a yi hisabi kowa ya san matsayinsa to nan ne ba za a zo a fara activities na kiyama a nan ne za a zo hisabi sirari wane ne sai annabi ya sa baki ba sannan Allah ya ba da izini a wannan aiki kaga wannan babban ceto ne wanda ba wanda yake da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake gogayya da shi dukkanin manzanni gurin arzikin da ba wanda ya san ga annabi Isa kama ya ruwa ma damuwa ko tunda shi tuhumar da Allah zai ba duk da Allah ya sani ba shi ya ce a rike shi da mahaifinsa a babu bauta ba amma Allah sai ya ba ta bai ka gane da bi a wurin annan da Allah ko Allah ne ce a an ta kulta lin nasi takiduni wa ummi ilahin min dunillah kai ne kace a rike ni da mahaifiyata a babu bauta guda biyu a bar Allah budan bakinsa zai ce ne budan bakinsa zai ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah dan ban haske ba zai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu li ana kula ma laysa li bi haq baya kasancewa gare ni na faɗa abin da ba ni da haƙi to kaga anan duka yana nuna mana irin yanda annabawa suke rusunawa suke girmamawa suke ladabi gaba da ubangiji an gane ko to anan ne annabi sallama zai nemi ceto Allah ta'ala zai bashi wa qala lahu abu huraira sai abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama man as'adun nas bi shafa'atika to tunda haka ne wane ne mafi rabo daga cikin mutane dangane da samun cetonka wane ne mafi arziki mafi rabo wajen samun cetonka yayin annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya qala sallallahu alaihi wasallam وقال له أبو هريرة سي أبو هريرة من قال صلى الله عليه وسلم من أسأل الناس بشفاعتك وعليه الإجابة والرقوب كما لا تشيتك قال صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يجي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه wanda ya kowa garanti da samun cetona shi ne wanda ya faɗi kalmar tauhidi ya rayu a kayanta kuma ya mutu a kayanta bai ci wani matsala a nan ba wai la'ila illallah wannan faɗanta shi ne damuwar ba ba wai kawai faɗa shi ne matsalar ba balle ka ce kana yin ta kullum sau ɗari kaza ko sau dubu kaza a ba haka ake nufi ba da faɗanta ne kawai ake nema da su abuja sun faɗa da su abu ƙarin sun faɗa an zauna lafiya amma ba su faɗa ba saboda su sun san me ta manzako suna faɗanta in sun yarda sun rusa duk gumakansu gaba ɗaya a kan wannan kalma aka yi ta gwagwarmaya shekara goma sha uku a makka annabi yana fama har da danginsa ba su yarda da wannan karan ba su shi yasa idan aka ce musu wai na koyi na kai rabu na ina ina na mu sabbiro ya kuluna inna da tariku ayatina da sha'ilin majnun idan aka ce da su ku ce la ilaha illallah ba mai cancantar bauta sai Allah sai su girma kai suna cewa zama bar ababen bautar mu saboda wani mawaƙi mai taɓa hankali to kaga ashe ba wai faɗan kalmar ne kawai ba wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah khalisan min qalbi yana mai gaskatawa a zuciyarsa ita kanta kalmar tana da sharuɗa sai ka san ma'anarta sai ka san me ta kunsa me take korewa me take tabbatarwa menene sharuɗanta me yake warware ta to ka yarda da wannan kalma a baki ka faɗa a zuci ka yarda mu aikin ka ya a ukun nan su suka duk wani suka bada ma'anar imani kawalin bil lisan wa ikhlasun bil qalb wa amalun bil jawari ko arka to sai wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah yana mai gaskatawa a zuciyarsa kuma ya rayu a kayan da ya mutu a kayan da shi ne wanda zai samu rabo game da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam to kafin mai son annabi ce sai ku tsaya a kayan tauhidi mai usulla annabi fatilka shafa'atu li ahli al-ikhlas bi idnillahi ta'ala to wannan shi ne ceto ga masu ikilasi amma da yadda Allah ta'ala wala ta kuru liman ashirka billah da dai ceton manzo Allah ba zai kasance ga wanda ya mutu yana shirka da Allah duk wanda ya mutu yana shirka to ba shi ba ceton Allah ko sau miliyan yake salati a duniya wallahi da ba zai cece shi ka san sau da yawa sai a dogara da ranar na ayyukan da yawa da salati guda kaza zai bar kaza zai bar kaza ya ta yin salati ko duk salatin da za ka yi in dai ba ka da tauhidi ba ka bin sunnar sa wallahi ba ga wannan da kai riya tauhidin nan shi ne barkwamin na farko na samun tsira a lafiya an gane wannan ko wa haqiqatuhu to haqiqatan yadda ceton yake Allah subhanahu cewa Allah madaukakin sarki huwa alladhi yatafaddalu ala ahli ikhlas shi ne zai ba da falala ga ma'abota ikhlas fa yaghfiru lahu ya musu gafara farko wanda ne ce to Allah sai ya mar falala ya masa baiwa ya yafe masa biwasitatil wa'iman afina lahu a tawasilan addu'ar wanda Allah ya masa yi wanda za a ce kanka yake nufi daga shi masu ikilasi Allah ne mai gafara ta wasu da addu'ar wanda Allah ya masa izini hanyar sha'a ya nemi ceto da ya kone ba domin Allah ya karrama shi wa ina da makamar ba kuma ya samu matsayi abin ya kyakkyawan matsayi fa shafa'atul lati da ba al kaga ceton da Qur'an ya kore ma ka da fiha shirkun shi ne wanda ya zama akwai shirka a cikinsa. ولهذا دليل هكا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع الله تبدل الجدور إذن ننسى أقول عليه واجب القرآن وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما حقيقة وسلم يعني بياني أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص cewa ceto fa a lahira baya kasancewa sai ga mabota tauhidi da ikhlas ba tsarka cewa addini ga Allah su ne kadai za su amfana da ceto ranar kiyama intaha kalamu to a nan magana ibnu taymiya ya kare sharhi ya fi sa wannan ayoyi fi masaji wannan babu akwai masaloli al'ula ta farko tafsirul ayat mun ji tafsir waɗannan ayoyin guda hudu ko guda biyar suratul al'am da zumar da baqara da rajul da kuma suratul sab الثانية تبي صفة الشفاعة المنفية mun ji bayanin siffar ceto wanda yake abin korewa shi ne wanda za a nema a wajen wani Allah ko a nema a kuma Allah ba da idaninsa ba ko a ceci wanda Allah bai yarda a ceta ba to wanda ceton shi ne korare babu shi a sale sa matsala ta kusurfata shafa'atul musbita mun ji siffar ceto wanda yake abin tabbatarwa shi ne wanda ake nema a gurin Allah kuma da izinin Allah ga wanda zai ceton da izinin Allah ga wanda za a ce shi ne ceto tabbatacce a rami ya zauki zikirin shafa'atul kubra mun ji an fatan ceto mafi girma wahiyar mazamar mahu shi ne ba zai abin yau wanda manzo Allah zai nema ranar kiyama shi ne hadisin da muka ambata cikin sharhin shekul islam ba nan a ceto manzo sallallahu bai tsaya nan ba bayan ceto da zai nema a farfajin kiyama har yanzu a kori ceto wanda shi kadai ke banta da shi shi ne wani bayan na farfajin kiyama akwai ceto da zai nema na buɗewa ko mahaltar wani ma sai ya sa baki sai ya sa baki sai an gama gargaɗowa ɗan aljanna a taho aljanna ko wasiƙar da zai nan taɓa ila aljannati zumara Allah ta dace kuma za a yi raciya ga wanda suka kiyaye babban Allah za a raka su zuwa aljanna jama'a jama'a haka za a kai aljanna kungiya kungiya jama'a jama'a haka za a rako su ana musu rakiya hatta idza jahuha har sai dai idan har dai idan lokacin da suka iso aljanna kofar aljanna sai Allah ya ce wa futihat abwa kaga can lauta babuwa hatta ya za jawo ha kuti hat abuwa ita wuta da an zo da bakon tana kuɗi can daga baki za a fara soyewa azaba tun daga kyan mashiga amma aljanna tana kulle sai an zo ne sa'an nan wannan wawo ne bil tarti sai lokacin da aka zo sa'an nan hadisi sai nuna matsala shi zai fara zo ya ce ati babu janna zan zo kofar aljanna fa astabtu sai ne babu shi zai bada shi zai nema abu bai bada sai a ce mana ta tuwa ne da kai da ji malaika mai tsaro sai ce ana muhammad ne da annabi allah muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malaika ya ce bika umirtu Allah aftaha li ahli qabla dama an umarce ni kan na bude kowa sai ka to kaga aljannar ma ba za a bude ba sai annabi ya saba da haka wallahi duk mai takara da manzo Allah ya shiga ka ce wai za ka sa a yi wani abu a lahira kana da wata magana wallahi ba shi kadai ya san wannan matsayi shi zai je yi magana mala'ika ya amsa masa ko a bude kofa to nan ne ba za a shiga aljanna tukuna a shiga aljanna shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qutiya abwaabuha sai annabi ya ce lokacin da suka isa a nasar ma zai nemi a bude sai a bude kofa aljanna dan kofa ba dai bane ko kofa ne guda takwas kowace da masu aikin da za su yi amma abubakar annabi ya ce shi ta kowace kofa zai shiga kofar masu adadi kofar masu iya kulle kofar masu cewa dukkan sai ya shiga ta kowace Allah ya kara musu yadda to shi ne za a shiga wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum masu tsaron aljanna za su gaya mu ne aminci ya tabbata a kayan itto ko jira da ba wata matsala ku bai duk wata damuwa an banta a duniya ka san duniya ne ba kai saka rayu babu damuwa ko ƙarisa musamman duniyar ma Allah yake a Najeriya a Najeriya ma za mu ga wannan kuma kullum sai ka shiga ginti shi yasa wani ba Allah ce shi ya daina jin rediyo ba kwata kwata ka ga yau da rediyo ko in dai za ka ji labarai sai ka ji wani bala'i ya faru an kai hari can an sace mutane an yi kaza an sace kuɗi an ƙara kuɗin mai an cire tallafin kaza kullum sai ka ji wani abu da sharri da ne kafin ka ji alheri ya fito a bakin su sai ka ji sharri da yawa to Allah ne kama da zauri me hakuri kurai akan tauhidi ko sunna duniyar ma za ta gane ko za ta gane ba za ta gane duk koyon mutum ya gane mulki da cuta wallahi sai ya wallahi sai ya to abin da ya kamata mu'minai musulmi mu na ganewa dama duniya ba aljanna ba ce duk wanda yake tunanin wai zai raya duniyar da wai normal ba matsala wallahi bai gane sunnan Allah in dai kai mai imani ne to dama ka shi da jarabawa ka yi haƙuri kan damuwar duniya ya ɗauke ma hankali ka bar ka yi ka yi haƙuri to da an shiga aljanna gaba da wahala ta bada alhamisa matsala ta biyar sifatu ma ya faru sallallahu alaihi wasallam mun ji siffar abin da manzo Allah ne aiwatar a lokacin neman ceto da zabo babban ceto وأنه لا يبدأ بالشفاعة cewa ba zai fara da neman ceton ba bal yasjudu ba haka ba yana zuwa gaban Allah su jira dai fa idza aqudila lahu shafa idan aka masa izini sannan sai ya wuce mun ji wannan bayani kaga dai ayar tana nan wannan aya ba mai ceto gurin Allah man da da ya shafa indahu illa bi idni kaga shi kansa manzon Allah sai an bashi dama sannan yayi sai an ce masa in fara saka wasu ba tu shafa wa santuta to nan ne ba zai buɗe baki ya ce ya ubangiji ga abin da nake neman albarka sai a yi ba mai ci wannan matsala da kyau shi kansa manzon Allah sai Allah ba shi yadda ya kafin ya nema to ina ga wani kuma zai ce matan daga duniya zai yi kawai zo ka ruka da kaza ka riga yi ba ka da matsala ba kai ba jikokinka ma sai ya kai sa har makota ba a wannan labarin shi wannan da zariya har makotanka ma ba su da matsala wai kawai ka zo ka rage wani abu da kai ai da jin wannan ka san babu an kai to shi kansa annabin Allah sai ya je gaban Allah ya yi yabo ya wa Allah godiya ya yi sujada sannan sai Allah ba shi dama ce to ne ba ka kake asadisa matsala ta shida man asadun nasu biha mun ji bayanin wane ne mafi rabo daga cikin mutane game da samun ceto shi ne wa wanda ya mutu da tauhidi wanda ya faɗi la'ila illallah yana mai tsarkakewa a zuciyarsa ya rayu a kayan ta hanyar mutu to shi ne mai samun rabon ceto kamar yadda abu ne mai tambaya asabi na matsala ta bakwai annaha la takunu liman ashraka billah lallai ceto baya taba kasancewa ga wanda ya shirka da Allah duk wanda ya mutu yana shirka wani ceton ba shi ba bai da rabuwa ceton Allah sallallahu alaihi ko da Allah ba sanin manzo Allah ko in dai ya mutu yana shirka bai imani ba to wallahi babu shi ba ce kan za mu zo makaranta babu yan gaba na kissa babu hannu sallama abu talib za mu ga abu alaƙa insha Allah duk wanda ya wuce a kafirci ko shirka da ba zai samu rabuwa a cikin annabi shi yasa annabi ruwa yana gani ɗansa zai shiga wuta matarsa da wuta annabi ruwa matarsa da wuta saboda sun mutu ne akan shirka da kafirci da ka ba ruwan wannan annabin da su amma ga asiya kuma matan fir'auna duk da kangarewar mijinta da ta mutu da tauhidi ita kaga kafircinsa ba zai shafe ta tun daga duniya Allah ya ambata mana shahada da kai rabbi bidini indaka fitan fil janna wa najini min fir'aun wa amali wa najini min qawmi zalim to kaga shi datar ka kiyama ka je gaba Allah kana da tauhidi kana musulmi wanda shine gatar ko kai ba ka da kowa a duniyar nan kai kan kowa rashin gata in ka mutu da tauhidi kana musulmi shike magana ta kare asabi na matsala ta tabbas بيان حقيقتها بيان حقيقة التوحيد باب يا بيان بل أي توحيد شفاعة شيء حقيقة شيء أن بيان بل لك أن لا قل لله شفاعة جميعا حقيقة شيء بل لك أن لا ba na wani bane ba yau ai ko a duniya ba ka iya mallaka ba da abin da ba mallaka ko a duniya ba zai yi ba kana da iko ne ga abin da naka ne yanzu motar da ya gaba da mummuni ka ce na kyautarwa ne jama'a ku fela na bashi akwai mai cewa ba isa ba filin ka kace na ba wa da kuloti ka daga ta karbi wani da wani kuce na ai na kare ko ko ba kuɗi kaza na ba wa da jari Wani ba wanda ya sai da to amma ko a duniya ne abin da ba na ka ba ce ka baya sai a ce kurbu da shi ba shi da ko ba ka a duk wani gida a unguwa mai kyau ba na ka ce na ba ka gidan nan sai a ce wa da ka saba ba to ya kuma lahira za ka yi garanti abin da ba na ka ba haka ba zai yi ba aljannar nan ta Allah ne shi ke da ikon bayarwa ba wanda yake da iko a duniya zai ce zai kai ka aljanna ya fa zunubai Allah bai yi ba wanda ke da ikon zai ce ka zo kai kaza zai ya ne maka wannan duka wallahi halaka ne da aka maganar damfarwa da wasu da sunan neman ceto a lahira wallahi wannan hatsari ka tsaya gaba Allah ka bi sunnar manzo Allah sai ka samu ceto bayan Allah suna ceto amma da izinin Allah sai Allah ba da izini ya karrama su kuma ya yarda ba za a ceta wanda zai alƙaice shi da abin da wannan babu yake karantar da mu a nan kuma za mu takaita in Allah ya kai rayuwar mako mai zuwa sai mu je babi na gaba babu ƙaunin layi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta za mu ga kisa insha Allah abu da bakar ta daidai Allah ta ramci lada ku sakore muna roƙon Allah ya mana afuwa Allahumma hadina fi man hadait wa amina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يزن عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك